بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyar ga watan rabi'u da fani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da a yau muna biyar ga watan rabi'u thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alif da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ashirin ga watan goma miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha allahu za mu tashi a yadda muka tsaya cikin darasinmu na ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam tirmizi alaihi rahmatullah wanda idan ba mu manta ba a darasi da ya gabata muna babi na 32 babin da ya mana bayani akan babu ma ja a fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake mana bayani akan siffan shan ruwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki mun karanta hadisai daban-daban mun karanta hadisin ahmad ibn nasr an-nisaburi wanda yace haddathana ishaq ibn muhammad al-farawi haddathana ubaidah bint nabil an aisha binti sa'd ibn abi waqas an abiha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقال أبو إيسى قال بعدهم أبيدة بنت نابل abinda wannan hadisin ya ce ahmad ibn nasar anni saburi ya ba mu labari daga ishaq ibn muhammad alfarari daga ubaida bintu na'il daga aisha bintu sa'ad ibn abi waqas daga babanta manzan allah yana shan ruwa a tsaye abu isa ya ce ubaidatu bintu nabil ne ba bintu na'il ba kamar yadda muka karanta to zai zama za mu tashi a babu ma ja a fi ta a turi rasulillah babin da zai yi mana bayani akan sa turaren annabi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana saka turare kamar yadda an san manzan Allah da kamshi a jikinsa manzan Allah ba a taba jin wani abu mai kamshi kamar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda za mu ji mun karanta shi a babin da muka yi bayani akan sifofin manzan Allah wanda aka ce manzan Allah ya kasance yana da ƙamshin jiki yu'rafu bi tibi ra'ihatihi an san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daɗin ƙamshinsa idan manzan Allah ya faro waje to ana jin ƙamshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku a ruwayan Anas da ya ce ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ban taɓa shafa wani dibaj ko alharir da yake da laushi yake da tafshi kamar hannun annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama kuma an san manzan allah wa ma shamimtu ra'ihatan ko wa ma shamimtu miskan wala ambaran ko shamamtu wa ma shamamtu miskan wala ambaran atiyaba min ra'ihati rasulillah ban taɓa sheƙan almiski ko turaren ambar wanda yake da kamshi kaman kamshin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka insha Allahu za mu tashi a hadisi na 217 haddasana Muhammad ibn Rafi' wa gairu wahidin قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله سكة يتطيب منها wannan hadisin daga muhammad bin rafi da wanda ba shi ba ma sun ce abu ahmad az-zubairi ya ba mu labari shaibanu bin abdullah ibn al-mukhtar ya ba mu labari daga musa bin anas bin malik daga babansa ya ce kana li rasulillahi sukkatun ya tatayyabu min ha manzon allah yana da wato tukuttu wani abin zuba turare ne mazubin turare shine sukka duk da sun yi bayani sun ce sukka din nau'in turare ne wasu sun ce nau'i ne na turare sunansa sukka wani irin nau'in turare ne wasu kuma suka ce cewa da aka yi ya taɗayyabu min ha to yana nuni ne akan sukka ɗin mazubin turare ne kamar kwalban turaren ne sukka domin da ita kanta turaren ne sukka to da sai dai a ce ya taɗayyabu biha amma da ke ita sukka ɗin kuttu ne da ake zuba turaren sai aka ce ya taɗayyabu min ha yana da wato mazubin turare kuttu na turare ko tandu na turare ko kwalban turare a dai irin abin da ake zuba turare a zamanin su na lokacin to manzon Allah yana da abi na musamman na turare wanda da wannan yake yake yin yake saka kamshi a jikinsa sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن بشار سنا عبد الرحمن بن مهدي سنا الزرات بنت ثابت عن سمامة بن عبد الله كان أنس بن مالك لا يرد الطيبة وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيبة daga Muhammad bin Bashar Abdurrahman bin Mahdi ya ba mu labari daga Azara bintu Sabit daga Sumama bintu Abdullah bin Abdullah qala ya ce kana Anas sayyidina Anas bin Malik ya kasance la yaruddu tiba baya mayar da turare ba taba ka masa turare ya ce a mayar ba in an kawo turare sai ya sa ko so nawa ne وقال أنس أنس يتي أن النبي كان لا يرد الطيبة من ذا الله يا كسن بايا ما يرد تراري دلو كتن دا أكا كاو ما ستودي سكا كودا يوشني كوزا أمي ما يتكاو وان كودا سو نواني تو من ذا الله صلى الله عليه وسلم دي سكا تراري wannan yana nuni akan tsafta irin na manzan Allah annazafatu min al-iman mun karanta a baya manzan Allah yana tace gansa duk rana sau ɗaya yana tace kansa sau ɗaya kuma yana shafa mai a gashinsa kuma yana saka turare sallallahu alaihi wasallama yana ado wata rana sai da tuna aisha ummul muminina radiyallahu anha ta ga manzan allah ya fito ya yi ado ya yi rawani sannan ya saka jan riga jan abaya ko kwa abaya mai jan aiki mai jan ado wanda da akwai alharir a jiki ta kalli manzon Allah ta ƙara kallon manzon Allah ta ce kai annabi gaskiyan wanda ya ce wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha ta ce wanda ya faɗi wannan maganan yayi gaskiya sabila da manzon Allah idan ya saka kaya to idan da kayan akwai jan ado a jiki to yana ƙara wa manzon Allah ko annabi yana ƙara ma kayan kyau shine menene anas bin malik yake cewa ma ra'aitu min zilun matin fi hullatin hamra a ahsana min rasulillah ban taba ganin wanda ya sake gashi a baya ya saki gashi ya yi ado da gashi sannan ya sa riga mai jan ado wanda yake da kyau kaman annabi muhammadu ba ma ra'aitu min zilun matin fi hullatin hamra a ahsana min rasulillah ban taba ganin wanda yake da gashi ya yi ado da gashi ya saka jan riga ya yi kyau kamar annabi muhammadu ka anna shamsa ta jiri ala shi kamar rana tana gudu akan fiskan manzan allah sabila da kyau irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi kyan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kyau ne wadda wato haka aka gina shi da wannan kyan haka aka aka gina fitaransa aka jubilla shi da wannan kyau din ba wanda zai gan shi man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu in ka gan shi lokaci guda ba zata sai ka ji tsoro sabila da ƙurjini sannan idan kai mu'amala da shi ko ka saba sai ka ji kana son sa ba ka iya zama ba sai ka zo tare da shi akwai wannan wato ibaran wanda duk musulmin duniya babu abin da yake faranta musu rai kamar wannan ibara wanda aka ce sahabin manzan Allah sauban ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulallah yaushe ne alkiyama sai annabi ya ce me ka tanadar mata sai ya ce ya rasulallah ba na da yawan ibada ba na da yawan sadaka ba na da yawan qiyamul ni dai ina son ka ya rasulallah annabi sai ya yi murmushi ya ce masa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so shi kenan sahabbai suka ce tun da muke ba a taba mana albishir da wani abu mai daɗi kamar almar umma aman ahabba ba mutum yana tare da wanda yake so saboda haka idan kana son manzon Allah kana tare da manzon Allah da ka tsinci kanka tare da annabi Muhammad saboda haka manzon Allah ya kasance yana da kamshin yanayi kuma ba a taba kawo masa abu mai kamshi na turare manzon Allah ya ce a mayar ba ko da yaushe idan ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji kamar karka tashi saboda kamshi kai ko hanya manzon Allah ya biyo to akan gane annabi ya biyo hanyar sabila da kamshin da ake ji a wannan hanya in ku annabi ya shafa kan yaro to yaro sai ya yi kwanaki yana kamshi ba an ce mana ummu sulaimin tana katsa gumin manzan Allah ba ta ce muna saka shi a cikin turare domin in mun saka gumin annabi a cikin turare to turaren kamshinsa baya karewa sunan wannan turaren mutuka raba babu yadda za a yi wannan turaren a barjin kamshinsa sabila da a jiki da akwai gomin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi haka yake annabi yana da kamshin jiki wa iza shimta bishrahu wa nadahu azhalat kal anwaru wal anwa'u idan ka ji kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin kyautan annabi to irin kamshin da kyautan sai ya rudar da kai ya birkita ka wannan haka manzan Allah yake la ya ruddu tiba manzan Allah baya mayar da turare ga wannan hadisin da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbiba ilayya min duniyakum thalath an soyar min abu guda uku daga duniyanku annabi sai ya ce duniyanku sabiya da annabi duniyan ya fi ƙarfin duniya ko duniyan bata kai wani abu ba ba komai bane ita لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء دنيا باكم بني النبي حبب إلي من دنياكم ثلاث an soyar min da abu guda uku ko min duniyakum salasun an soyar min da abu guda uku daga duniyanku annabi sai ya ce na farko aktibu turare ina son turare ya ce annisa'u da mata sai ya ce waju ilat ƙurratu aini fi sala an saka nutsuwan zuciyana a cikin yin sallah ma'ana duk lokacin da na fuskanci alƙibla ina bautan ubangiji to ina samun nutsuwan zuciya fiye da komai hubbiba ilayya min duniyakum sala at-tiba wan nisa'a wa ju'ilat qurratu aini fi sala an samu nutsuwa lokacin da naga ina yin sallah sai wasu suka ce to da manzon Allah ya ce an soyar masa da mata biyayi kenan an soyar masa da mata sha'awa kenan sai masana suka ce ba sha'awa ba hakika idan an duba bashariyar manzon Allah annabi yana da kowa ta gina dan adam sama da kowa duk abin da kamala ne ma dan adam to manzon Allah nasa ya fi na kowa ai sha'awa kamala ne na bashariya wani yanki ne daga bashariya yau idan aka ce ga namiji nan baya sha'awa ai rauni ne tattare da shi ko to manzon Allah yana sha'awa amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata da aka soyar masa ba soyayya bane irin na sha'awa soyayya ne irin na jin kai sabila da suna da rauni suna da rauni kuma manzon Allah ya same su a halin kunci da kakani kayi domin binne 'ya'ya mata ake yi ko a jefa su a rijiya ko mutum ya shaƙe ya mace idan an aifa masa ko ba haka ba ya tawara min alƙauli min su'i ma bushira bihi idan aka ce wa mutum matansa ta haifi ya mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim ya ɓata rai ya turbine yana fishi yana ƙunƙuni yana surutu yana ɓoye magana sabila da mummunan bisharan da aka masa na aihuwan ya mace to maza Allah yana son mata ne saboda tausayi ba yana son mata bane saboda morewa irin na sha'awa kuma ya nuni darasi ya nuna mana haka meye darasin da ya nuna mana haka manzan Allah bai taba auren budurwa ba sai na na Aisha duk matan manzan Allah zaurawa ne wasu sun aure su sannan manzan Allah ya aure su wannan yana so a nuna ana son a nuna mana jin kai simalul yatama ismatul lil aramili shi majinginan marayu ne kuma majingina ne ga mata zaurawa matan da mazajensu suka mutu manzon Allah yana da tausayi yana da jin kansu budurwa ɗaya ne aisha aisha kuma manzon Allah radiyallahu anha annabi ya aure ta tana da shekara shida ko bakwai kaga yi shekara shida ko bakwai in aka kai ta gidanka sai dai ka yi tarbiyyanta kawai sai dai ka raine ta ba dai wani abu na morewar rayuwa ba sai dai ka sai dai ka karaine ta kawai wasa ne za ta yi tare da yara za Allah sallallahu alaihi sallama sai da Aisha ta cika shekara 19 annabi 18 manzan Allah ya yi wafati kaga mace in ta cika shekara 18 to lokacin ne wato idan ma wani abu ne da ya shafi rayuwa to lokacin ne za a yi rayuwa to ya tana da shekara 18 manzan Allah ya yi wafati annabi ya auri sai da tuna khadija tana da shekara 40 kai za ka auri yar shekara 40 to in da ka aura ma dai ba cikin daɗin rai ba hala sai dai kaga kuɗin ta hajiya ko wani abu da ya haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yar shekara 40 kuma ya ce bai taba ba wata macen da yake so kamanta a khadijatu bintu khuwailid dan sai da tuna aisha tana jin annabi yana yawan ambatanta sai ta ce haba me ya damuwanka ne da wanda ba budurwa ce irina ba tsohuwa ce kuma ba ta nan gashi allah ya azurta ka da budurwa annabi sai ya ce ba dan taba samun magirtu alamra'atin aisha ta ce magirtu alamra'atin magirtu ala khadija ban taba kishi akan wata mace kaman khadija ba annabi ya ce ai khadija ta fi kowa ita ce ta taimake ni lokacin da aka juya mun baya ita ce ta sonu lokacin da aka ƙi ni ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza khadijatu bintu khuwailid shekaranta arba'in manzan Allah ya aure ta kuma ikon Allah shekara arba'in ai mace ta yi kusa ta bar haihuwa ko amma ita ta haifa ma annabi 'ya'yansa dukka sai dai ibrahim wanda mariyatul qibdiya ita ce ta haifa amma ita ta haifa ma annabi 'ya'yan shi duka gaba daya ita ce mahaifiya ga sayyidatuna fatimatu sayyidatu nisa'il alamin sayyidatuna fatima yar manzan Allah sai da tuna fadima wanda ta fi kowa daraja bayan manzan Allah ba wanda ya kai ta daraja ba wanda ya kai ta daraja ka faɗa ka ƙara sahabbai iyayenta ne amma ita kuma tana da wani matsayi wanda ya shige nasu iyayenta ne su sabila da su abokan babanta ne amma tana da matsayi wanda ba, ba abin a hanga ba ne ba abin a maje kusa da wannan matsayin ba ne sabila da sunanta 'yar annabi muhammadu abin da ya fito daga jikin manzan Allah shine abin da sai da tuna aisha ta ce ma ra'aitu ashbaha min rasulillahi min fadima ma ra'aitu ashbaha bi rasulillahi min fadima ban taba ganin mai kama da annabi kaman fadima ba fi qiyamiha wa qu'udiha in ta miƙe ko ta zauna kuma idan ta zo gidan annabi annabi yakan tashi ya sumbance ta sumbanta irin na ɗa da mahaifi sumbanta irin na tausayi da ƙauna da yake tsakanin ɗa da mahaifi sannan ya ce mata ta zauna ta zauna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka annabi aurensa da mata ba aure ne na sha'awa na holewa na sharholiya ba aure ne irin na jin kai da tausayi wanda Allah ya saka cikin zuciyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam da ya ce kuma waju ilat qurratu aini fi salati an saka nutsuwan zuciya na a sallah wannan yana nuna maka sha'anin sallah ba karamin al'amari bane lissalati nurun azim tushriku bihi qulubal musallin sallah tana da haske babba wanda take haska zukatan masu yin sallah shine abin da abdurrahman al-akhdari ya ce iza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha idan ka zo sallah ka cire komai a zuciyanka duniya da komai ka ajiye a gefe washtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli liwajhihi ka shagalta da ibada ga Ubangiji da kiyaye Ubangiji wanda kake yin sallah domin neman yardansa domin idan kana sallah kana saka goshinka to kana saka goshinka ne a zatin Allah idan ka zo kana sallah to Allah Ubangiji shine ake so ka saka shi shine madubi a zuciyanka ainihin ƙurratul aini fi sala shine lokacin da ka zo kana sallah karka tuna da komai karkata har kanka ma karka tuna da kanka kanka ma ka mai da shi babu gaba daya ka bauta ma Allah shine washtagil bi muraqabati mawlaka allazi tusalli li wajhihi ka shagalta da sallah da duk wanda ba a saka masa lazzatul munajati dadin ganawa da Allah a cikin sallah ba to an haramta masa arziki mai girma sabila da a lokacin da kake sallah da akwai wani irin ganawa da gardi da na munajati da Allah wanda Allah in ya azurta ka da shi kawai kana shiga damuwa in kana son ka bar duniya na dan wasu sa'a kawai sai ka zo ka kama sallah haka annabi yake annabi ana bata masa rai ko wani bakin ciki ko wani abu ya faru kawai sai a ga ya firgita ya yi alola ya tafi ya je yana sallah to ana shiga sallah kuma an bar duniya gaba daya an nada duniya sabila da sallah mi'raji ne na bawa idan ka zo kana sallah to ka ketara duniya ne gaba daya ka je gurin Allah kuma to daga lokacin ba za ka iya tunawa da komai ba in dai an azarta ka da wannan daɗin ganawa na walakar ja'altuka fil fu'adi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisin wa habibu qalbi fil fu'adi anisi a lokacin kewa kake yi da Allah ta'ala wanda aka haramta masa wannan an haramta masa babban arziki shi yasa idan kaga sallah yana ƙara maka biyayya ma Allah to alaman kai mumini ne amma idan kaga sallah baya kara maka komai sai kangarewa to Allah ya nisanta ka ne saboda haka duk yadda za a yi abin da ya shafi sallah da ibada to kar a barka a baya musamman qiyamul layl ka sama ma kanka wasu raka'o'i ko raka'a biyu ne khairul umuri adwamuha wa in qalla fiyayyen abu shine abin da za ka yi ta yi duk rana kana nafila raka'a biyu ne da ka iya raka'a goma ne raka'a ishirin ne raka'a uku ne duk abin da ka samu idan ka idar ka cika shi da wutiri shikenan za ka ga irin abin da za ka samu na albarka haka annabi yake shi tahajjud sallan dare abunsa wajibi ne Allah da ya ce wa milal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda shine abin da ibnu atahillahi sakandari ya ce ya ce sallah ita ce mahallul munajat wajen ganawa da Allah duk duniya babu a yanda za ka gana da Allah in ba a sallah ba shine mahallul munajat saboda son da Allah yake mana sai ya saka adadin sallan ɗan kaɗan ne bayi da yawa sai kuma Allah ya saka lada da falala da daraja na sallan yana da yawa in kai raka'a biyar ɗin nan na rana to man ja abil hasanati falahu ashru amsaliha kayi kamar raka'a hamsin ne ko kayi sallah hamsin ne guda hamsin ɗin nan in kai biyar kamar kayi hamsin ɗin nan ne baya ga darajoji da suke ciki salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi sab'in wa ishirina daraja ko tafdulu salatil fazzi bi sab'in wa ishirina daraja sallah jama'a ya fi sallan mutum ɗaya wannan daraja ake magana ba lada ba daraja daraja shine matsayi matsayi to matsayin sallah a jama'a yana fifikon sallan mutum ɗaya da falala 25 ko 27 ba maganar lada ake yi ba banda kuma hasken da zai yi sirya ne a jikinka banda kuma abubuwa na nutsuwa da za su sauka a zuciyanka da sauransu an gane ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce kubbiba ilayya min duniyakum thalas at-tiba wan nisaa wa ju'ilat qurratu aini fi salah wannan yana nuni zuwa ga jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda manzon Allah ke son turare da haka muna muna amfani da turare abinda annabi yake so kara bar mu a baya muna amfani da shi نعم حدثنا قتيبة بن سعيد سنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن نعم حديث قتيبة بن سعيد ابن أبي فديك يابا ملاباري دك عبد الله بن مسلم بن جندبي daga babansa daga umar kala ya ce kala rasulullahi sallallahu manzo Allah ya ce salasun la turaddu abu guda uku ba a mayarwa idan an kawo maka karka ce a mayar musamman ma an kai bako ne aka kawo maka abu guda biyu to karka ce a mayar na farko alwasa'idu matashi na biyu adduhan mai mai mai na shafawa an gane ko wattibu da turare labanu da nono aka kawo maka wannan karka mayar nono abu ne mai daɗi mai kyau kuma manzan Allah yana sha yana amfani da madara ko nono haka man shafawa manzan Allah mun karanta a babin tace kan manzan Allah an ce manzan Allah yana tace kansa a rana kuma yana shafa ma kansa mai har aka ce ka anna saubahu saubu zayyatin riga manzan Allah kamar rigan mai sayar da mai kyal-kyal-kyal haka da aka ga rigan manzan Allah fes fes fes annabi rigansa bai taba datti ba bai taba datti ba bai taba datti ba in an wanke rigan manzan Allah ma ko an to an wanke ne don neman albarka bai taba yin datti ba kuda bai taba sauka a jikin manzan Allah ba ba a taba jin wari tattare da manzan Allah ba ba a taɓa ganin abin da yake na ƙazanta a jikin manzan Allah ba babu ƙazantan duk abin da za ka gani a tattare da manzan Allah to abu ne mai tsada yau idan an ce maka kakin manzan Allah abu ne mai tsada da ake kokuwa a kai don a sha kaga kai ai kakinka ƙazanta ne idan ka tofar ma sai ka binne da ƙasa sabiya da kar ka ɗauki alhakin mutane wani in ya gani sai ya yi amai ko kamar yadda bawalinka ƙazanta ne to bawalin manzan Allah kuma ba kazanta ba ne sha ake yi sahabiyan manzan Allah da ta sha bawalin manzan Allah ta ce tun da nake ban taba shan wani abu mai daɗi kaman bawalin manzan Allah ba an ce ta je ta zubar ne ko ko gari ya waye annabi ya ce akwai bawali a guri kaza ta ce ai na tashi ina jin kishirwa na shanye annabi ya ce kin shanye ta ce na shanye bawali ne fa a maimakon ta kama kakalan amai ta ce ni ne na sha boli to sai kawai ta kama murna yan nan za ka gane cewa sahabbai su a kwakwalwansu da tunaninsu ba su taba daukan manzan Allah ordinary mutum ne irin su ba su kawai sun dauka cewa wani abu ne na daban tunda ba su dauki abin da ake ganin shi a kazanta a gun wasu na manzan Allah kazanta ba kuma babu ayan da ya sako wanda aka ce a sha bawalin wani babu ko hadisi ko babu haramun ne najasa ne amma na manzan Allah ba najasa ba ne sahabin manzan Allah ta shanye bawalin manzan Allah ta sanye ta ce ban taba jin abu mai daɗi kaman wannan bawalin ba ba wani abu mai daɗi da ya kai abin da ya fito daga jikin annabi kazalika jini na annabi an sha bayan gida kuwa ba a taba ganin bayan gidan manzan Allah ba ƙasa buɗe baki take ta cinye shine taskokin ƙasa shine albarkan ƙasa ita ma tana neman albarkan wa albarkan manzan Allah ƙasa ta buɗe bakinta ta ba a taɓa annabi bai taɓa fitowa daga masai aka ji wai wani abu na ɗoyi ko wani abu ba bai taɓa ba kuma ba a taɓa zuwa an ga abin da ake ce bayan gidan mamu ba mun yi ba a taɓa zuwa an gani ba in kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gani to ya fi zinare ya fi duk wani abu wanda za a gan shi ya faranta rai to na manzon Allah ya fi shi saboda haka da aka ga mutane da yawa sun halaka sabila da sun raina manzan Allah wallahi sun raina manzan Allah in suka zo suna magana akan manzan Allah sai kaga ba su magana da ruhaniya ta imani sai kaga ba su magana da alaman zuciyansu ya ɗauki manzon Allah wani muƙaddasi ne a'a su kawai zuciyarsu yana ɗaukan kawai shi manzan Allah muballig ne ballagar risala shikenan kala ya isar da sako shikenan kawai mutum ne adi kaman kowa subhanallah haza buhtanun azim wannan babban ƙarya ne babban ƙarya ne babban ƙarya ne mutane da yanzu waɗanda suke sai a zo wai a ce wai ana son a kara tauhidi sai a yi ta rashin kunya wa manzan Allah kar ku yadda ku shiga wannan layin kar ku yadda ku shiga duk wanda ya ɗauke ka ya saka ka a wannan layin to ya raba ka da komai ya raba ka da Allah wallahi ya raba ka da Allah حدثنا محمود بن غيلان سنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة الرجل هو الطفاوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وديب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه دقى محمود بن غيلان دقى أبو داود الحفري دقى سفيان الجريري دقى أبي نضرة دقى وين متمشيني الطفاوي daga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗibin rijali ma zahara rihuhu wa kafiya launuhu turaren maza shine wanda da a ji kamshinsa amma ba a ga alamar launinsa ba wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa kafiya rihuhu turaren mata wanda da a ga launinsa ya fito kuma kamshinsa ya ɓuya to kaga akwai darasi sosai a ciki ma'ana namiji akwai nau'in turaren mata akwai nau'in turaren maza namiji idan ya sa turare ba da a so a ga tambarin turaren a jikinsa ba sai dai kawai a ji kamshi a rasa daga ina kamshin yake fitowa mace kuma da a gane ta sa turaren amma ba da a ji kamshi ba sai an matso kusa da ita wanda dai matso kusa da ita kuma shine mai ita ka gane ko ai akwai nau'o'in turaren mata humra irin su turaren da daka ga suna sakawa wanda kamshinsu ba da ka ji kamshinsu ba zahiri amma namijinsu idan ya matsa kusa da su to shi kansa wannan turaren yana ƙara raya zuciya da raya soyayya da kuma kyautata danƙon soyayya a tsakanin ma'aurata da ƙarfafa danƙon soyayya tsakanin ma'aurata to haka al'amarin yake turaren na ga mai sana'an turare na ai haka ne ko a kan makalla akwai turaren maza akwai turaren mata ko yawwa da ka ga na mata wani lokacin da ka ga yana da launi idan an saka sai ka ga ba kamshin da ya kaman ba kamshi sosai ba amma mijinsu idan ya matsa kusa da su dai ji kamshin ba a son mace ta zo ta sa turare tana shigewa kamshin yana jan hankalin mutane ba kyau ba kyau wannan yana cikin tabarrujul jahiliya fita irin na jahiliya duk yanda da a cizgo hankalin ɗa namiji ana yi a zamanin jahiliya mata sukan saka awarwaro mundulwa a kafansu suna tafiya ana jin kacacau kacacau kacacau kacacau ana jawo hankalin maza wannan shine tabarruj duk da a zamanin jahiliya da Allah ya ce wa karna fi biyuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula Allah yana magana ne da irin fita na jahiliya su lokacin ba ma tsaraici suke budewa ba ba su buje tsaraicin su sai dai kawai fita yanda za ana jawo hankalin namiji ana wasu abubuwa amma ba bude tsaraicin su suke yi irin na yanzu amma yanzu sai ka ga mace ta fito da duk tsaraicinta a waje wai da shi wannan tsaraicin nashi da shi da ta yi ado ai ko kin yi ado da shi kin fito waje to kin rushe kyan ki gaba daya sabila da shi kyan mace yana ɓoye ne ma dama an fito da shi to kyan ya ƙare idan kina son ki gane haka to ki lura da mijinki namiji daga lokacin da ya kusanci mace ya ga dukkanin suranta gaba daya to a wannan lokacin dukkanta duk kallon da kake mata na kyau to shi ba wannan kallon yake mata ba sabila da ya kure ma'adanta kurewa gaba ɗaya to ke kuma sabila da asharari ya ce kin fito gashinki a waje kin fito kirjinki a waje kin fito kina makwalkwada kina abin nan sai dai ki birge fasikai yan uwanki amma mutumin kirki ko da kin ɗauki hankalinsa to kuwa lallai ya riga da ya san ƙazanta ce ki ƙazanta ce ki mata da yawa rauninsu wasu ya jawo musu musiba kuma mafi yawa galiban kyakkyawan mace kyau yakan zama mata jarrabawa ma mafi yawa kyakkyawan mace in mace tafiya kyau to kyan yakan zama mata jarrabawa me yasa ke zama mata jarrabawa sabila da ita tana jin ita kyakkyawa ce sabida haka ba za ta tankwasa ta yi biyayyan aure irin na sauran mata ba tana ga in ta bar gidan mijinta ma in ta je wani gida da ta iya komawa wani gida ta sake yin auren ko ka ga mace da aurenta sabila da kyakkyawa ne tana tiktok tana fito da fiskanta da soranta a ɗakin mijinta sabida rashin ilimi sai mace ta buɗe waya tana soranta kanta tana yadawa a duniya a ɗakin mijinki wai ke yar tiktok a ɗakin mijinki kawai sai ki fito ki tara 'ya'yanki da ke da ɗakinki da gidanki gaba ɗaya ki yi tallansa a social media wannan rashin ilimi ne akwai waɗanda ba wai rashin ilimi ne yake saka su irin waɗannan abubuwan ana ganin kamar wayewa ne da sauransu wannan zubar da albarkan gida ne zubar da albarkan zubar da mutuncin mai gidan ne kuma a haka kike so 'ya'yanki su zo su zamo miki abun alfahari a duniya bayan kin ta gayyara abin da shi ne yake gina tarbiyyan ɗa kin fito da ɗanki kina rawa kin fito da ɗanki kina buɗe tsaraicinki kin fito da ɗanki kina to mafi yawa kyau na 'ya'ya mata yakan zama musu musiba yakan zama musu jarrabawa allahumma illal qalilun nadir sai yan kaɗan ne wanda baya zama musu musiba da da fitina amma mace wanda ita ce mace to ita ce macen da za ta rufe ko ina a jikinta rufe fiska ɗaya ba ba addini bane wannan wai sa niqab wannan ba addini bane ra'ayi ne in kin saka kin rufe idanki wannan to shikenan ba komai in kin bude ba komai amma kar ki zaci lada za a baki addini ne ba addini bane sa niqab sa safa ba addini bane a hannu ko a kafa mace ta rufe hannunta da fiskan mace da kafanta da hannayenta ba tsaraici bane in ke budurwa ne ki bari a gani sabiya sai an gani za a za a taya amma kin kaka bane ka ba a fuskanci da sauransu hakin har abun ma ya zama abu mai kama da rashin gaskiya wanda in an gama ta da niqab to ana ganin wani rashin gaskiya ne ake so a kulla da wannan wasu kuma sun dauki niqab din suna nuna niqab wani mazahari ne na addini ba mazaharin addini bane ra'ayi ne wasu mata suke sakawa wanda in sun saka ba komai in sun saka in ma sun basu saka ba ba komai amma dai mace kamila ita ce wanda ta rufe cikinta gaba ɗaya ta rufe dukkanin gurin da ɗa namiji dai ga tudu a jikinta ta rufe kirjinta ta rufe bayanta ta sauke tufafinta ya rufe kafafuwanta cikin nutsuwa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fito bagazar bagazar irin fitan jahiliya in da ki fita to ki fita fita na mutunci kuma akwai abin da addini a nizam din addini ya ce mace ta zauna a gida kar ta fita sai mijinta ya mata izini amma yanzu wai namiji shine yake yi ma matansa odan izinin fita kawai ko da yaushe in ta ga dama ta fita in wani uzuri ya ga ya taso ta kama hanya ta fita kawai ita ma'azuna ne tana da izini to wannan duk rushe gidanka kake yi kowane gida ana son a samu sarki a gidan wanda shi zai ce a yi kuma shi zai ce a bari abin da kila mace take ganin sa za ta iya yin sa to kai namiji kai ne sarkin da zaka ce a bar wannan a bari kar a yi to wannan gida ya cika kenan 'ya'yan gida da a kalle su a sake kallon su amma mace duk abin da ta ga dama ita ma za ta yi ita ma tamkar ɗa namiji ne da ta fita ta yi wabarin danta a gari lokacin da ta ga dama za ta ɗauki mota ta fita ta tafi kasuwa za ta je duk wani sharholiya da abin nan biki ba biki ba mace ta ɗauki gyalanta ta fita a wane ne ne yake biki a a yar kawan mamana ne take biki a a yar kawan yar uwanmu ne take biki yar kaza kaza kaza a yi ta kwakula abu wannan duka alama ne na wato rashin tarbiyya a cikin gida da haka iyaye maza su su yi magana ma yaran nan iyaye su yi ma su kula da 'ya'yayensu kuma su kula da matayensu sabila da 'ya'ya da mata su ne asasi na tarbiyya duk lokacin da aka ce an rasa tarbiyya a gida to an rasa komai a cikin gida kar ka taba zaton zaka bar gidanka a buɗe matanka ko da yaushe ta fita ko da yaushe ta je sharholiyanta ko da yaushe ta yi abin da ta ga dama ka zaci cewa 'ya'yan gidan da su zama nutsatsu kar ma ka fara wannan tunanin wallahi kar ka fara amma idan matanka yi na yi bari na bari yi kaza bar kaza da ta yi da kamata umarni ta yi kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa zaka ce bari ta bari zaka hana ta ta hannu to wannan alama ne na ‘ya'yan gida da su taso da tarbiyya da mutunci kuma gida dai ya haske dai ya albarka wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wanda suka yi imani ‘ya'yansu suka bi su da kyakkyawan aiki da nagarta to shikenan bayan su zai yi kyau zuri'an da ta zamo salihan zuri'a akwai darasi a cikin wannan ayoyin wanda yake cikin suratu suratul kahfi da Allah yake faɗa mana dangane da annabi Musa da Khidru alaihi salam annabi Musa shigewa zai yi da shi da Khidr suka ga garu ya faɗi sayyidina Khidr ya ce mu gina garun suka kama haka suka tashi haka suka gina garu annabi Musa ya ce bara mu karbi lada ba domin abin nan mun shigo gari ba su ba mu ruwa ba da sauransu ba za mu karbi wani lada ba to a nan ne saiduna khidir ya ce masa haza firaku baini wa baini sa'unabbi uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra akan garu me yace yace wannan garun garu ne na marayu guda na wasu marayu wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته أن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا yace wannan garun a ƙarƙashinsa akwai taska na wasu yara marayu ma'ana idan iyaye mutanen kirki ne to ko sun mutu Allah zai turo wanda zai tattala musu imaninsu ya tattala musu rufin asirinsu da darajansu kaga sabila da iyayensu mutane ne na gari sai Allah ya musu wannan wannan kyautai ko saboda haka idan dai har mutane iyaye sun zama mutanen kirki to kar su kar ku ji tsoron ƴaƴanku in dai kai da iyaye mutanen kirki ne to kar su ji tsoron ƴaƴansu yadda za su kasance a bayan su wallahi Allah zai kula da ƴaƴan alkawarin Allah ne la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro akan yadda za su je babu bakin ciki akan abin da suka bari Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe haddasana Ali ibn Hujirin sana Ismail ibn Ibrahim an al-Jurairi an Abi Nadra an Tufawi an Abi Hurairata radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bi ma'anahu wannan hadisin ma dai daga ali ibn hujur daga isma'il daga ibrahim isma'il ibn ibrahim ah, daga jurairi daga abi nadra daga at-tufawi daga abu hurairah radiyallahu anhu hadisi da wannan ma'anan wato an samo hadisi da wannan ma'anan haddasana muhammad ibn khalifa wa amru ibn ali qala haddasana yazid ibn zurai'in sana hajjaju sawaf an hanani an abi uthman an-nahdi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya ahdukum ar-rayhana fala yarudduhu fa innahu kharaja min al-janna daga muhammad ibn khalifa daga amr ibn ali daga yazid ibn zurai'in daga hajjaj as-sawaf daga hannan daga baban usman an-nahdi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an ba ma ɗayan ku kyautan turare to kar ya ce a'a baya so arraihan turare arraihan shine duk wani turaren da aka hada shi da nau'o'in fure nau'o'in fure kun san ai turare ana hada shi ne da nau'o'in fure a kawo wancan sai yanzu ne dai da aka sami chemical wanda in an hada wannan an hada wannan an hada wannan amma ainihin turare irin su oat din nan irin su humra wanda zaka ga wasu ana hadawa itatuwa ake har hadowa da wasu fure a har hada su har su ba da turaren annabi ya ce idan an ba ma ɗayan kuraihan turare mai kamshi fala ya rudduhu kar ya ce a'a fa innahu kharaja min aljanna domin daga aljanna Allah ya fito da fure aka kawo shi duniya domin wato ‘ya'yan annabi adamu su, ci arzikin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko iza utiya ahdukum raihan fala ya rudduhu in an baka turare kar ka mayar fa innahu kharaja min aljanna ya fito ne daga aljanna ba ma iya turare ba duk abin da aka dauka aka baka kyauta to kar ka mayar la yaruddu alkhaira illa shaitan ba mai mayar da alheri sai shaidan kuma kar ka raina abin da aka baka manzo Allah bai taba raina abin da wani ya bashi ba dan wani ya zo ya baka kyauta ya baka kyautan abin da kafi karfinsa to kar ka ji cewa wannan ai kaman an raina ka ne a'a manzan Allah baya raina abin da aka bashi manzan Allah baya kushe abin da aka bashi duk abin da aka bashi dai karba hannu bibbiyu kuma yana ba da tufici akan abin da aka bashi ba a baya bane muka ce wata ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kokomba kokomba ma bai gama nuna ba jikinsa duk da akwai gasu gasu ta kawo masa bai fi dan cikin bai fi dan kwayayyaki da basu kai kwaya goma ba gaba daya amma manza Allah da ya tashi zai bata tukuici sai da ya cika tafin hannunsa guda biyu da zinare ya bata yanzu zinare cikin tafin hannu ka kirga kamiyansa a yanzu kamar mutum ya zo ya baka abin naira hamsin kai kuma in ka tashi ka bashi miliyan hamsin kyauta eh mutum ya zo ya baka abin hamsin ka ɗauko miliyan hamsin ka bashi ko ka ɗauko miliyan ɗari biyar ka bashi don zinare cikin tafin hannu to wannan ya kai kusan miliyan ɗari biyar to ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadiya na na kokomba da dabino annabi ya cika tafin hannunsa da zinare ya bata sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum yana mukafa'a akan kyauta idan an baka kyauta ka yi mukafa'a akai manzon Allah baya mayar da kyauta idan an masa kyauta haddasana umaru wa qala abu isa abu isa ya ce la yu'rafu li hananin gaira hazal hadis ba a san wani hadisi ba koma bayan wannan ga hanan ma'ana wannan hanan ɗin kwaya ɗaya la na arifu ba mu san wani hadisi ban a cikin hadisai wanda aka ce an samu daga hanan sai wannan hadisin haddasana amr bin isma'ila bin mujalidin bin sa'idin alhamdani sana'abi an bayanin an kaisi bin abi hazin عن جرير بن عبد الله قال أردت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن سورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف الصديق عليه السلام دقا umaru bin sulaiman bin mujalid bin sa'id alhamdani daga babana daga bayan daga qais dan abu hazim daga jarir dan sa'id kala ya ce urittu baina yadai umar bin al-khattab radiyallahu anhu an kawo ni gaban sayyiduna umar fa'alƙa jarirun rida'ahu sai jarir ya ajiye mayafinsa ma'ana ya jefar da mayafinsa wa mashafi izarin ya tafi daga shi sai gyauto gyauto da ake ɗaurawa yake rufewa ake rufewa daga kirji saman cibi zuwa ƙasan gwiwoyi domin dama al'aura shine daga saman cibiya daga iya cibiya ne zuwa gwiwoyi nan ne al'aura sauran duka ba al'aura ba ne amma ana rufe su saboda mutunci ko to sai ya jefar da mayafinsa daga shi sai gyauto ya rufe al'auransa saman cibinsa da ƙasan gwiwoyinsa fa alqa jarirun rida'ahu wa mashafi idharin fa qala lahu sai ya ce masa kuzri da aka ɗauki mayafinka fa qala umarun lil qaumi sai sayyidina umar ya faɗa wa mutanen da suke wajen ma ra'aitu ahsana suratin ma ra'aitu ahsana sura ban taba ganin mai kyakkyawan kama min jarir daga wannan jarir din ba kyakkyawa ne illa ma balagana min suratu yusufa sai dai abin da ya zo mana labari na daga kamanni da suran annabi yusuf alaihi salam kaga wannan wato umumi yayi amma khusus yake nufi ba mu taba ganin kyakkyawa kaman jarir ba sai labarin da ya zo mana daga kamannin annabi yusuf kaga baya nufin hadda annabi muhammadu shi annabi muhammadu idan ana maganan kyansa da kyautayinsa da kwarjininsa to ba a hada shi da sauran annabawa ba a hada shi da sauran mutane sai dai a ce a cire shi a tsame shi daban a gefe tabiya da shi annabi in aka kawo kyansa aka hada da kyan halittu gaba ɗaya to kyan annabi zai rinjaye kyan halittu cewa da yayi ma balagana ko menene ma balagana ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min jarir ban taba ganin kyakkyawa kaman jarir ba illa ma balagana min surati yusuf he he labarin da ya zo mana daga kamannin annabi yusuf wanda matan misr suka yayyanke yatsunsu saboda kyansa karshe gafa karshe gafa hubba ko kuma suka ce wannan ba mutum bane ko in haza falamma ra'ainahu أخبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم كو سبيلا da kyau amma banda annabi Muhammadu a ciki za mu bari sai mun dawo wani satin insha Allah za mu sake maimaita wannan hadisin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته